faɗa ta shi wane ne ibnu taymiya ma dalla mai asalin littafin to yace magana ibnu taymiya cikin aqidatul wasitiyya da yace fala udula li ahli sunna wal jamaa babu karkata ga ahli sunna wal jamaa amma ja'a bihil mursalun daga duk abinda manzanni sun ka zo da shi ahli sunna wal jamaa sun yadda da duk abinda manzanni ba su karkacewa daga gare shi kaga sabanin yan bid'a yan bid'a su aka cewa manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah wani ya ce kaza ko yayi kaza ko yayi umarni da kaza su karkace su kawo na su ce shehin su ya ce kaza na fatar kun fahimta amma ahlus sunna wal jamaa su ba su karkacewa daga duk abin da manzannin Allah ba wai sai annabi Muhammadu ba duk abin da manzannin Allah sun ka zo da shi ba ɗabi'a ahlus sunna ce su karkace mai su bi wani ra'ayi ba fa'innahu domin shi abinda manzannin Allah sun ka zo da shi a siratul mustaƙim shi ne tafarki daidaitacce shi na ya samu ku haidin siratul mustaƙim ko kamar kenan menene tafarki daidaitacce yanzu ‘yan an ka tambaye ka menene tafarki daidaitacce shi ne abinda manzannin Allah sun ka zo da shi fa'innahu siratul mustaƙim abinda manzannin Allah sun ga shi ne tafarki daidaitacce da aka ta addu'a kullum aƙalla sau biyar ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'ama Allahu alai tafarkin waɗannan da Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina daga annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shuhada'u wasalihina da sauran managarta to ka gani wannan yana daga cikin ɗabi'a ta ahalis sunna ba su karkacewa ko da kwatancin azzara daga abin da manzanni kenan ɗabi'a ahalis sunna biyar abin da an ka samo ga manzanni duk abin da manzannin Allah ba zo da shi ba na aƙida ne ko na aiki ne ko na menene ba ruwan ahalis sunna da shi amma abin da ya tabbata to su ma manzannin sai ya tabbatun da kun san ana musu ƙarya ko musamman manzannin ahlul kitabi ahalul kitabi babban ɗabi'a su ƙarya to inda ya tabbata daggare su ba isra'iliyati ba ce isra'iliyati abinda an ka samu ga malaman bani isra'ila to har cikin musulunci akwai malaman bani isra'ila yan ɗariƙa da yan kaza mallami ya ci to kana zuwa sai ya ce baka da baka da rabo yanzu mun ka gama cin abinci da manzon Allah yanzu ya tahiyat ko yanzu ya gama cin to ndawa ne ya kuka tare da manzon Allah kaga makaryacin banza ta wannan ƙaryata to to shari me ma'ana wannan magana ce ibnu taymiya qauluhu fada ta da yace fala udula li ahli sunna wal jamaa babu karkata ga ahli sunna wal jamaa amma jaa bihil mursalun daga duk abinda manzanni sun ka zo da shi al udul abinda udul daga adala ma'anahu abinda an ma'ana ta al insirafu karkacewa wal al insirafu juyawa wal inhirafu da kuma karkacewa babu karkata ga ahli sunna ga duk abinda manzannin Allah ma'ana ahli sunna wal jama'a ba su karkacewa ba su juyawa daga duk abinda fa ahli sunna wal jama'a ahli sunna wal jama'a la yumkinu bayyuwa an yi adilu su karkace amma ja'at bihi rusul daga duk abinda manzanni sun ka zo da shi su ahli sunna suna karba ta hannu biyu hmm? to wa inna ma ja al-mu'allif rahimahullahu kawai shi mawallafin ibnu taymiya Allah shi mai rahama ya zo bi hadhan nafi da wannan korewat ga lamun nafi can fala lam din nan ta korewa fala udula babu karkata ina fatar kun fahimta ya zo da wannan korewat liyu bayyana domin ya bayyana annahum cewa su ahlus sunna wal jama'a likamalit ihim. domin cikar biyarsu ɗa'ad da suke yi biyar da suke yi radiyallahu anhum ko? annahum cewa su ahalis sunna likama littiba'ihim domin cikar biyarsu radiyallahu anhum la yumkinu bayyuwa an yi adalu su karkace amma ja'ad bihin rasulu daga duk abin da manzannin Allah sun ka zo da shi kaga kenan ahalis sunna mutane ne masu biya sau da ƙafa ga abin da magabata sun kai manzanni sun ka zo da shi fahim don haka su ahli sunna wal jama'a mustamsikuna tamaman masu riko ne cikakken riko wa ghairu munharifi na idlaqan kuma ba masu karkacewa bane kowane irin karkacewa karkacewa komi zaman ta karama shine idlaqan sakewawai ba masu karkacewa bane sakewa kowane irin karkacewa amma ja'ad bihir rusul daga duk abinda manzanni sun ka zo da shi suna biyar duk abinda manzanni sun ka zo da shi ba su karkacewa daga duk abinda manzanni sun ka zo ina fata kun fahimta bal a'aha dariqatuhum tafarkin su su ahlus sunna wal jama'a annahum yaquluna in duk abin da ya zo musu daga manzannin Allah suna cewa sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun yi da'a fil ahkami ga abin da ya shafi hukunci hukunci wa sami'ina wa saddaqana kuma suna cewa mun ji kuma mun gaskanta fil akhbari ga abin da ya zo na labarun rukka don abubuwan da sun ka zo daga manzannin Allah sun kasu kashi biyu wasu hukunci hukunci ne wasu kuma labari ne ake basuwa annabin Allah wani yayi kaza ko an yi kaza zamanin annabin Allah wani kaga wannan labari ne to abin da ya shafi labari mun yadda mun gaskanta abin da ya shafi hukunci kuma mun yadda ina fatar kun fahimta wa qauluhu fadata shi ibnu taymiya yace amma jaa bihil mursaluna dangane ba su karkacewa kowace irin karkacewa dangane da abin da manzannin Allah sun ka zo da shi ai ma jaa bihi muhammadun abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wadihun shi wannan bayyane yake annana cewa mu ahli sunna la na adilu anu ba mu karkacewa daga gare shi la'annahu domin shi annabi khatimun nabi shine cikamakin annabawa wa wajibun ala jami'il ibadi kuma wajibi ne akan dukkan bayi an yattabi'uhu su bi shi lakin sai dai ma ja an gairi abinda ya zo daga wani manzo wanda ba shi ba sauran manzanni hal li ahli sunna wal jama'a shin shin ahli sunna wal jama'a sun samu udulun an su karkace da gare shi ko ku ba samu ba shi annabi tun da shine annabin da an ka aiko mana shi wajibi ne mu bihe sau da kafa to sauran annabawan da manzannin da na gabace shi shin su ma muna iya karkacewa daga abin da yazo daga gare su ko ku ba mu iyawa la udula lahum anhu sai ya ce babu karkacewa ga ahalis sunna daga duk abin da ya zo ga wani manzon Allah la'anna ma ja'a anar rusul alaihi musallatu wassalam domin duk abin da ya zo daga manzannin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare su fi babil akhbar daga babi na bada labari a manzon Allah wane ya bada labarin kaza la yahtalifu abin ba zai saba ba duk abin da Allah bari ana bada labarin abin da ya faru ne ko to duk abin da an ka ce manzon Allah wane ya ce kaza kaga dole mai imani da shi tun da ya faru la'annahum saboda su manzannin Allah sadiquna masu gaskiya ne ashe ba manzannin Allah ɗaya ba duk wanda an ka san mutum mai gaskiya ne ai kaga ba zai yi magana a ƙaryata shi ba dole in yi a karɓa to balle su da sun kai kowa gaskiya wala yumkinu bayyuwa an yunsaka kuma a soke labarin tunda ya riga ya faru har su da sun ka ba da labarin sun wuce yana yawa yanzu a soke labarin kaga ba a soke wani labari da an ka samu daga wani manzo la'annahu khabarun saboda labari ne fa kullu ma akhbarat bihi ar-rusul duk abinda manzannin Allah sun ka ba da labari ne anillahi ta'ala game da Allah madaukaki fa huwa maqbulun abin karba ne wa sidqun kuma gaskiya ne wa yajibul imanu bi kuma wajibi ne ayi imani da shi muna tare masalan misali Ƙalan Musa alaihissalam annabin Musa amincin Allah su tabbata gare shi ya ce li fir'auna ya ce ma fir'auna lamma ƙalan lokacin da fir'auna ya ce mai fama balul qurunil ula to kai Musa in ka ce bautar gumakan da muke yi ba daidai yake ba to ai ba mu ɗaya ba uwayen mu da kakannin mu da uwayen kakannin da kakannin kakannin mu duk haka su kai to in ka ce ba daidai bane mai bautar gunki mai bautar wani Allah kahiri ne to ina labarin waɗancan jama'a na farko kakannin mu tunda su ma haka sun ka mutu amma balul qurunil ula me labarin alqurunu jama'u alula na farko kakanninmu da sun ka wuce su ma akan wannan tafarki na bauta wani Allah sun ka mutu me labarin su qala annabi Musa ya ce ilmuha sanin halin da suke ciki inda rabbi yana wurin ubangiji na fi kitabin kuma wannan yana cikin littafin lauhul mahfuz hukuncin da Allah zai yi musu la yadillu rabbi kuma ubangiji na ba abin da ya jahilta nan da lalabe ma'ana aljahalu ba bata ba ba abin da ubangiji na ya jahilta wallahi yansa kun bai mantuwa babu rashin sani tare da shi babu mantuwa fanafa anillahil jahala sai annabi Musa ya kore jahilci daga Allah wannan sayan da mantuwa to yanzu ka gani in munka ce Allah ba jahili bane kuma bai mantuwa me addalilin mu saboda annabi Musa ya faɗi haka nan kaga ga annabi Musa mun kajiya kuma Allah ya tabbatar ya hikaito mana cikin alkur'ani don haka yanzu kaga wagga magana dole abin rikota gare fa na hanu yajibu alayya don haka mu wajibi ne akan mu an nusaddiqa bi zalika mu gaskanta haka cewa daga cikin siffofin Allah Allah ba abin da Allah ya jahilta daga cikin siffofin Allah Allah baya mantuwa muna tare don me la'annahu ja'a bihi rasulun min Allah saboda wani manzo daga Allah annabi Musa shi ya zo da shi kaga dole mai riko da shi ƙala sai fir'auna ya ce mai kuma faman rabbukuma ya Musa wani wuri wane ne ubangijinku ya kai Musa tunda ka ce ni sunan abinda sun ka sani lokacin nan fir'auna shi ya ubangiji sai annabi Musa ya zo ya fir'auna ba ubangiji bane Allah shi ya ubangiji to shi ne famar rabu kuma wane ne ubangijinku ya musa ya kai musa in ka ce ni ba ubangiji ne to wa ubangijinku ƙala sai annabi musa ya ce rabbuna ubangijinmu allazi a da kulla shay'in khalaqahu shine wanda ya ba kowa halittarsa me amma ana ya ba kowa wanda ya halicci kowa duk wanda ka gani halitta to Allah ya halittai to wanda ya halicci kowa da komi thumma hada kuma ya shiryar da duk abin da ya halitta ya shiryar da su ga abin da ke cutar da ga sana abin da ke cutar da su da abin da ke amfanin su dabbobi suna da hankali suna zuwa makaranta mu kaga Allah ya bamu hankali kuma muna zuwa makaranta abinda baka sani ba sai sai ya zan ka san shi ko dabbobi ba a ba su hankali ba sam sannan kuma ba su zuwa makaranta ba su da mallami ina fatar kun fahimta amma yanzu jaki da ya kowa balidanci in ya ga abin da ke cuta mai sai ya kauce wai shirin da shi cewa abin nan na cuta mai ya kauce mai kaga shirya da wurin Allah ina fatar kun fahimta sai kamar wanda hadisi ya ce sai ga dabba ta ɗauke kafarta saboda gudun katta take ɗiyarta ba ta da hankali to ya ta yi ta san in ta take ɗiyarta za ta ji ma ɗiyar nan ciyo shirya da wurin Allah ina fatar kun fahimta madalla yace ubangijinmu shine allazi ada kulla shay'in wanda ya ba komai khalqahu halittarsa wanda ya halicci komai kenan thumma hadasan nan ya shiryar da duk abin da ya halitta kuma ya shiryar sai ga abubuwan da ke amfani da da waɗanda ke cutar da shi falau na sa'ilun da wani mai tambaya zai tambaye mu min aina alimna ta ina mun kasan annallaha cewa Allah ada kulla shay'in khalqahu ya ba komai halittarsa fana ƙulu sai mu ce min kalamin musa daga maganar annabi musa alaihissalam fanomin bi zalika don haka mun yi imani da haka wana ƙulu kuma sai mu ce a da kulle shay'in khalqahu Allah ya ba komi halittarsa Allah bihi wanda ya dace da shi komi Allah ya yi mai halitta wadda ta dace da shi fal insanu dan adam ala hadhal wajhi Allah ya halicce shi akan wannan fuska da Allah ya halittai hannuwa biyu ya yi amfani da su ƙawahu biyu ya yi tahiya da su irin halittar dai da ka gani haka Allah ya walba'iru raƙumi ala hadal waje shi ma Allah ya halicce shi akan wannan fuska an kai mai dogon waya da komi tsawon icce yana iya katso itace ya ci da sauransu sannan da ƙawahu safa da sauran da irin wanda Allah ya mai halitta walbaƙara shanu ala hadal waje su ma Allah ya halicce su akan wannan fuska da Allah ya halicce su da ita wadda'anu kananan bisashe tumaki da awaki ala hadal waje su ma Allah ya halicce su akan wannan fuska duk dai komi Allah ya halitta ji kwari su kuwa da anka halicce su ji maciji da anka halittai yana taya malalala kamar an zubi ruwa ji kwado shi ko tuma ya kai tsul tsul komi dai haka Allah ya halicce shi ko sun mahada kulla makhlukin sannan bayan Allah ya halicci kowace halitta yadda ya so halittata sannan ya shiryar da kowane abin halittawa ila masalihihi zuwa ga maslahohinsa wa manafi'ihi da abubuwan amfaninsa ina fatar kun fahimta fa kullu makhluqin duk wani abin halittawa ya arifu masalihu ya san abubuwan da an maslahohinsa wa manafi'ahu da kuma abubuwan da ke amfaninsa fannamlatu tururuwa misali tururuwa fi ayyamis saifi cikin lokutan zafi lokutan bazara tadkhiru utaha sai kaga tana jido kwayoyin abinci tana sa cikin rami saboda me saboda tarbon lokacin damana da babu abincin wa shirin da ita ta ajiye kai in ka an yi ma hankali hankalinka ya shirin da kai ga haka nan to tururuwa ba Allah bai mata hankali ba amma ya shirin da ita lokacin bazara sannan abinci yake lokacin damana babu abinci don hakan ga bari ta ɗebo ta tanada ta cika raminta kaga lokacin da wuri 'yan an ka yi yunwa ai daga cikin hanyoyin da mutanen da ka samu abinci sai su zo ramin tururuwa sai su buɗe kana samun kwano guda kwano biyu na gero ciki abin da ta ajiye ta ajiye shi saboda me saboda tarbun damana in ruwa ya fara tsayi ba inda zaka samu abinci kahin kaka ta yi don haka sai ta ajiye wannan to washe dai wakarantar da ita wannan economy Allah kaga shirya ce da wurin Allah eh muna kaiwa ga wannan sannan in tattaho kuma to kwaya in an kai mata rami za ta yi tsiro za ta yi da ta tsiro ta tashi da abinci ta tashi da aiki ta lalace to saboda sanin haka nan in ta duk kwaya kuma sai ta raba ta biyu yadda ko an yi ruwa ba ta tsiro wakarantar da ita wannan kaga shirya da wurin Allah kenan abubuwa sai dan adam kai ai ba ne ya karanta sai su ba shirya ce daga Allah to ina yake to ina yake fannamlatu tururuwa fi ayyamis saifi cikin lokutan zafi tadakhiru quta tana ajiye abincin ta fi juhuri ha cikin ramunta tana jido abinci tana kawowa cikin ramu tana ajiyewa saboda tarbun damana lokacin da babu walakin sai dai la tadakhiru habba ba ta ajiye kwaya kama huwa kamar yadda take duk abinda a kwaya ba ta ajiye ta wadda take bal ta katimu ru'usa sai ta kace kanta sai ta ɗebe kan na ƙwayat la'allayin bita domin kada ƙwayat ta tsiro in an kai ruwa la'annahu launa bata domin da ƙwayat ta tsiro lafasa da alaiha shikenan ƙwayat ta lalace mata ba ta ciwo ta tashi da abinci yanzu ta zan tsiro to wai karantar da ita yin haka nan kaga Allah wa idza jaa al-matar in ruwan sama ya zo wabtalla hadha al-hab wannan ƙwaya ta jiki da ruwa tun da kaga yan an kai ruwan sama za a shiga cikin ramin na tururuwa ko to in kwayar ta jike allazi wada atu kwayar nan da tururuwa ta sanya ta fil juhuri cikin ramu fa innaha la tabqihi ko la tabqi ita tururuwa la tabqi ba za ta ba kwayar ba ya kulhul afana lalacewa ta canye shi al afana lalacewa abu abin in ya jike da ruwa sai ya lalace shi a afanu ba ta barin ƙwayen nan ya akullu afan lalacewa ta canye shi wa ra'iha da wari domin duk abin da ya jika da ruwa zai yi wari to da kaga in ƙwayar ta yi wari ta lalace shi ke ta tashi da abinci to ba ta bal tan sharihu sai ta koma hidda ƙwaya sai ta buɗe ƙwaya harja juhuraha wajen ramin ta sai ta fito da ita wajen ramin sai ta shanya kuma don me saboda ta bushe in ta bushe ta sake mai ta cikin rami hatta ya basa hatta hatta bushe mina shamsu daga rana wa rihi da kuma iska thumma tudkhilu sannan ta saki shigar da ƙwayar nan kuma cikin rami ta saki mai da abitta to wannan abu wa ya karantar da tururuwayan haka nan kaga shari'a ta Allah kenan lakin yajibu tanbihu sai dai wajibi ne kuma ayi jan hankali ila anna ma nusiba lil anbiya as-sabiqina cewa duk abin da anka jingina ma annabawan da na gabata ba an ce wajibi ne mu yi imani duk abin da annabawa na faɗi na hukunce hukunce ba sannan mu ba da gaskiya sannan mu gaskanta shi in labari ne to amma yanzu imani ɗaya anka nemi mu yi ba mu yi aiki da shi ba ba mu aiki da shari'a kowane annabi illa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk abin da annaba sun ka bada labari na shari'o'in su hukunci dole na abin da an ka nema gare mu yi imani da su imani kawai muna tare to sannan ya wajibi ne ayi jan hankali illa annama nusibu lil anbiya isabi cewa duk abin da an ka jingina ma annabawan farko ba an ce mu yi imani da abin da sun ka faɗi ba da hukunci hukuncin su to yuhtaju fiya ana da bukata ciki na ila sihatin naqal zuwa ga ingancin cirantowa ya zan ya inganta ba isa ba tatsuniya ba domin malaman bani isra'ila ƙarya ba sai wanda sun kamanci ba ƙarera yadda ba su wa annabawansu ba su ake kira isra'iliyat tatsuniyoyin da malaman bani isra'ila sun ka jingina ma Allah ko sun ka jingina ma annabawansu to dole daga cikin sharaɗin yin imani da abin da annabawan da sun ka gabata ya zan sihatin naƙali ingancin cire ya zan an ciranto da ta hanya ingantacciya ya tabbata daga annabin lihtimali domin ɗaukar an ya kuna kadiban kada ya zamo ƙarya ce an kai ma annabin tunda an yi ta yi musu ƙarairayi kallazi nusuba ila rasulullah kamar abin da dai an ka jingina ma manzon Allah shi wanga manzon Allah namu ai kaga shi ma duk abin da an ka jingina ba za mu yadda da shi ba sai ya tabbata sai hadisin ya inganta in bai inganta ba fa babu ruwanmu da shi wa'awla kuma manzon Allah shi ya fi cancanta ka a faɗi komi game da shi sai abin da ya tabbata to sai mu tsaya nan to madalla Allah shirya da mu to ya saka mana mu duka